بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya raya mu ya kamu yini na farko a wannan wata mai tarin albarka watan ramadan na shekarar hijira yau 1444 muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya raya mu ya sa muna cikin masu rabon ganin wannan wata mu ga farkon shi mu fara ibada ta wannan azumi na ramadan mu fara ibadoji na tarawihi da abin da ya shafi karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma babu shakka wannan baiwa ce da ni'ima daga Allah subhanahu wata'ala wanda Allah muna yi godiya game da wannan akwai yan uwanmu da yawa wanda bara yanzu muna tare da su amma kuma a yanzu ba sa nan Allah ta'ala ya karbe su muna addu'ar Allah ta'ala ya jikan su ya gafarta musu ya sanya suna cikin wanda Allah ya yafi wa yi wa gafara mu kuma Allah ta'ala ya ba mu guzurin tar da su da imani yan uwa wannan zama namu na yau zama ne domin sa ɗan ba domin fara tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan watan alkur'ani wannan tafsiri ba baƙo ba ne dama iya gudana duk mako yanzu ɗorawa za mu yi daga inda muka tsaya a tafsirin nan muna mako mako insha Allah sai dai kafin sannan mu sani kan cewa wannan wata wani wata ne daban ba sauran watanni yake ba wata ne da yake da tarun alkhairi da falaloli wanda lokaci cikinsa yana da tsada fiye da lokacin da ba shi ba yana na farko ga 'yan uwa musulmai mazanmu da mata maribaci lokutan cikin wannan wata kada mu yadda minti daya ko sama da haka ko ƙasa da haka ya tafi aikin banza za mu yi nadama za mu ciza yatsa ciza yatsan da ba zai yi amfani ba moribaci wannan wata ya yankuwa yanzu cikin mukaddima na ke cewa ba da iya zuna tare da wa'ansu amma a yanzu ba sa wai allah mu ɗin muna cikin wanda za a lissafa baɗi yanzu ba ma ba wanda yake da tabbas in dama ta zo masa za ta ƙara dawowa ta same shi da rayuwar shi saboda kabisa wannan nake kiran al'ummar musulmai da moribaci waɗannan darare da waɗannan yinnai na wannan wata mai tarin albarka domin Allah da kansa yake cewa ayyaman ma'adudat shi watan kwanuka ne wanda za ka kirge su da hannu ba yau an fara lissafin dai ba to nan da yan kwanuka za ka jirgin ya shura wanda ya riba ta ya riba ta wanda ya asara ya asara saboda ka fatan mu mu gudu tare mu tsirtar akwai hadisi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce duk wanda Allah ya raya cikin Ramadan ya ba shi lafiya ya ba shi yanci bai aikin da Allah zai masa gafara ba to idan an shigar da shi wuta Allah ya nisa da shi mala'ika jibril ya ce amin ce manzon Allah ba ya ce amin ko dan kada ka fada cikin wancan layi wanda mala'ika da manzo suka yi addu'a ga wanda bai ribaci wannan wata ba addu'a ta neman taɓewa da asara to za ka yi ƙoƙarin ka ribaci wannan wata duk minti ɗaya tsadarsa ba kudin da zai sai minti ɗaya na ramadan a rayuwa babu shi ko a gun aikinka ko a gidanka ko a ofis ko a kasuwa to kada ka yarda lokuta su dinga tafiya a banza ballantana ka samu lokacin hira ko lokacin chatting ko lokacin bibiyar waya game da abubuwa marasa amfani to babu shakka duk wanda ya dau wannan to ya dau layi mara kyau a wannan wuta mu yi kokarin ribatarsa abu na biyu mu yi ƙoƙari cikin irin abin da Allah ya hori wanda mu dinga yin alkhairi watan alkhairi shaharul judi wal karam wata ne da ake son yawan baiwa da alkhairai wata ne da ake son yawan kyaututtuka da sadakoki larabawa suna da wani tsari da suke juhulul muqim ma'ana ƙoƙari cikin ɗan kaɗan ɗin da Allah ya baka karfe da kai kullum baka za a yi ɗan abin da Allah ya hori ma komun ƙanƙanta saka biya wani ittakin nara walau bi shi tamara kiyayi wuta in ji manzon Allah ku nemi tsarin wuta abun Allah ko da da tsagin dibino ne ko da fiya wata ka sai aka biyo wani ya sha da kyakkyawan niyya in Allah ya karba sai ma gafara da rahama ko da kuma koyi irin wannan li yunfiq zu sa'ati min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq ma mimma atahu me yawa yayi da yawan da Allah ya bashi wanda aka kuntata masa yi cikin kuncin da Allah ya bashi mu koyi wannan kira na uku kira ga al'umma wata ne na addu'a shahawar ijabatun du'a wata ne da Allah ke karɓar addu'o'in bayansa kada mu sake da yi wa kanmu da mahaifanmu addu'o'i da yi wa ‘ya'yanmu da iyalanmu da al'ummar musulmai da jiharmu da ƙasarmu gaba ɗaya mu dinga sanya cikin addu'a domin addu'a tana da tasiri manzan Allah ne ce addu'a usaitul mu'min ita addu'a ta ku bi shi a gubin imani maribaci watan da yin addu'a da kaskantar da kai kira na hudu mu yi kokarin sanya ikilasi da tawazu a cikin aikin da zamu a wannan wata dan shi dan iya lallakowa iya rubuta aikin bayi mu yi kokarin yi dan Allah mu tsarkake zukatanmu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din a samu ikilasi yi don Allah da tsarkin zuciya to wanda shi ne aikin da ake sa rai za a ribace shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya sa yadda muka ga farkon wannan wata cikin lafiya imani Allah ya sa ba ka tsakiye shi haka muka sai shi haka ya Allah muna roƙonka sanya mu cikin bayinka da za su rabutu da wannan wata wanda za ka iyanta su ka musu gafara ka musu zai kai ya Allah ta'ala muna roƙonka duk alkhairin da kake saukarwa a wannan watan ya Allah ka sa da rabon mu a ciki ya Allah ka sa mu da cikin bayan ka mafi dacewa a wannan wata Allah ta'ala muna roƙonka duk aikin da zamu yi ma Allah ka kafe shi ya Allah Allah ka nisanta mu daga shidan ka nisanta mu daga yiba da kai bai Allah ya Allah ta'ala ka sa mu karfin zukatan mu ka ba mu ikon yin ikhlasi cikin ayyukan mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana waɗanda muka rasa Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke cikin wani yanayi na rayuwa na kuncin rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya fudda su ya fudda mu gaba ɗaya ƙasar mu da jihar mu da garuruwan mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu ƙaruwan arziki da kwanciyar hankali Allah ta'ala muna roƙon ka datar da mu cikin alkhairi kamar yadda na faɗa dama tafsirin ɗoriya zami ba tafsiri bai da duk shekara dama duk mako ana yi inda muka tuke shi ne ƙarshen surutu tauba insha Allah yau za mu tashi farkon surutu yunus insha Allah suratu yunus ita ce sura mai namba ta goma idan ka kirgo surorin alkur'ani daga fatiha zuwa kanta tana da ayoyi guda 108 ko 109 ko 110 kuma sura ce makkiya wanda aka saukar da ita kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa garin madina abinda sura take karantarwa aljadal haula masailin aqida a jadal shine fadi in fada ko magana magana magana ta hujja ka yi magana da hujja na yi magana da hujja shine aljadal ka faɗi magana na warware ta da hujja ka faɗi magana ko na faɗi magana ka warware ta da dalilai to ita wannan sura ta zo irin jadal ɗin da manzon Allah yake da mushrikai da kafirai a cikin masail na aqida ita wannan sura mai albarka a tana bayani kan ifradillahi ta'ala bil uluhiyya tana bayanin kadai ta Allah wajen shine abin bauta bidilala annahu khaliqul alam domin ita surar ta zo da dalilai masu yawa shi Allah ta'ala shine mahallicin duniya gaba daya wa mudabbira kuma Allah ne yake gudanar da duniya wa dhukirat atharu qudratihi wa rahmati a cikin wannan sura suratul yunus Allah ta'ala ya bayanin dalilai da alamu na kudurarsa da kuma cikakkiyar rahamarsa wa ma fil kauni min barahi da abin da yake duniya yace alkawu na dalilai cewa Allah guda ɗaya ne ala izmatihi wa jalalatihi akan girman Allah da bunƙasarsa fa aqsa zalika ila ibtal an yakuna lahi shuraka fil ilahiyya wannan kuma yazo da rushe dukkan abin da ake jingina wa Allah na wani abin bauta ba shi ba wa tahaddathat as-sura an tawjih ila ayati Allah ta'ala al-kawniyya surar ta ci gaba da karantarwa zuwa dalilai da ayoyin Allah na kaunu wanda ya kasantar da duniya da su wa ila sunanillahi ta'ala fil ardi fi ihlaki zalimin wa nasratul mu'minin kuma surar ta zo wajen bayanin sunnonin Allah wanda yake a bayan ƙasa wajen halakar da azzalimai da kuma taimakon masu imani fi ihlaki azzalimin wajen halakar da azzalimai ma'a ma kana kudratihim duk inda zalunci ya girma ya bunƙasa to ƙarshensa rugujewa ne ba inda zai je Allah ta'ala baya barin zalunci dore wannan sura ta zo da irin wannan bayanai da yadda Allah ta'ala ya taimaki masu imani duk da cewa suna da rauni duk da cewa sun gajiya to Allah ta'ala ya taimaki su a gurabe daban-daban kuma sura ta cika bi amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil imtisak bi shari'atillah sura ta cika wajen yadda Allah yake biya manzon Allah doka yayi riko da shari'an Allah wasabru awasabru ala ma yulqa da kuma hakuri cin abin da zai ci karo da shi min al-adab fi sabilillah cin abin da zai samu cutarwa a kansa wajen daga kalmar Allah wa anna Allah sayahkumu bainahu wa bainal mu'anidin kuma Allah zai hukunci tsakaninsa da masu yi masa taurin kai malai na cewa ita surar an ambace ta da suratu yunus li'annaha infaradat bi zikirta bi zikri qissatu yunus alayhi salam wanda ita ce ta aika wajen ambatan abin da ya faru shi annabi yunus da mutanansa a lokacin da Allah ya yi halakar da su to kafin lokaci yayi Allah ya bawa annabi yunus umarni ya fita sai fita sai suka zo suke neman su cewa za su musulunta za su bi Allah shi kuma a lokacin ya fice ba su bai shi ba sun karaya sun yi da dama za su tuba sun zo suna neman annabin kuma annabin su ya riga ya rika to daga nan da damar su da kare zuciyarsu sai Allah ya fasa azabtar da su da shi kuma sai Allah ya dabi ihi bisa fata da yi kafin Allah ta Allah ya bashi umarni duk wannan bayanan da cikin sura insha Allah Allah Ramadan fara da ita farkon sura insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم الله تعالى يبود وانا سورة ألف لام را wanda malamai daga cikin shugabannin mabiya abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da shi iya cikin masu cewa allahu a'alu bi murali bi zalik allah ta'ala ne san abin da yake nufi da waɗannan huruful muqatta'at alif lam ra da sauransu alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad irin su hamim yasin qaf da sauransu waɗannan sun kai wajen guda 28 wanda ake ci musu muƙaɓatul huruf wanda malamai sun yi bayanai da yawa game da waɗannan amma bayanan guda biyu sun fi ƙarfin dalilai ko malamai sun fi ambatonsu na farko domin allah ya nuna wa kafiran larabawa gajiyawarsu sun zo domin ƙure su domin shi alƙur'ani ya sauka da harshen larabci dama can laraba suna da wannan harufa kafin zuwan alƙur'ani mai girma ke ƙur'anin ya sauka da daidai yaransu ya sauka da lahajatarsu shi ne suke cewa ai shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba wahayi yake masa ba ai wanda yake koya masa inda ma yau alimu ba to da maganganun suka yi yawa sai Allah ta'ala ke ta to ku zo da kutankucin alkur'ani in dai kun ce ba wahayi ba ne manzan Allah ya kirkira yi kuma an ba ku dama da ku da mutanenku da aljinanku dukkan ku zo da alkur'ani Allah ya kalubalance su da wannan basu ba aka ce su zo da surori guda goma kwatankwacin alkur'ani da hikima da balaga nan ma abu ya yiwuwa sannan aka ce su zo da aya ko sura guda ɗaya fatu bi suratin min misli ku zo da sura ɗaya a cikin alkur'ani da hikima da balaga irin ta alkur'ani ba su yi ba sai Allah ya ce to fa illam tafa'alu wa lan tafa'alu in yau ba ku yi wato har abada ba za ku yi to sai Allah ta'ala da irin wannan huruf a ce alif lam mim ke su kasa gane me Allah yake azo hamim su kasa gane me Allah yake harufan su ne amma sai Allah ya kalubalance su da su suka kasa gane me ake yi su wannan ya cikin mu'jizar Qur'ani mai girma magana ta biyu da malamai suke shine kuma duk inda waɗannan harufa suka zo a farkon sura to suna da alaƙa da alƙur'ani farkon bakara al-lami sai ce zalikar kitabu la yau zalikar kitabu akai magana alƙur'ani suratu ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum sai ce nazzala alayka al-kitab dan ma akai magana alƙur'ani suratu sad alif lam mim sad kitabun a gane ko sai Allah ta ke cewa alqur'ani ne littafin da Allah ya so karma ya rasulullah fala yakun fi sadrika harajun min suratul araf suratul araf suratul araf sai Allah ta ke magana alqur'ani a wannan sai aka zo suratu yunus gashi aka ce tilka ayatul kitabil hakim suratu yusuf alaihi salam nan ma magana alqur'ani to in ka bi abun suratu sad duk magana alqur'ani qaf wal qur'anil majid duk in kai wannan alqur'ani suke magana yasin wal qur'anil hakim in ka bi su akasari su qur'ani suke magana da su hamim tanzilul kitabi min allahi al-azizul hakim a galabiya ana zuwa da wannan harafai to magana alqur'ani ce za ta biyo baya domin mu'jiza da girman alqur'ani bai girma an fahimci wannan to sai Allah ta'ala yake cewa a tilka ayatul kitabil hakim tilka suka ce a isharatun ila ghaibin muannas ismul ishara ne wanda yake nuni zuwa ga macen da bata akwai tilka akwai zaka akwai haza akwai habihi duka suna cikin asma al ishara sunaye na ishara to an ce tilka waɗancan sai aka ce ayatul kitabi yaki ayoyi ne na littafin alƙur'ani mai cikin da hikima an yi nunin alƙur'ani da cewa waɗancan ayoyi domin duk abin da aka ce iya nesa da kai to babu cika ya fi kwarjini gare ka a kan abin da ke kusa da kai wannan iya cikin irin hikimomin da malamai suke faɗa sai Allah ta'ala ya kawo ismul ishara lil ba'i aka yi nunin alqur'ani da cewa an su ayoyi ne da suke nesa wajen girman daraja da ɗaukakar matsayi wanda ayoyin nan na littafi ne hi alkitabul hakim shine alqur'ani mai girma kamar da dukkan malamai suka fassara alkitabul hakim huwa alqur'an alhakim an ce masa hakim almuhkam bil halal wal haram wanda Allah ya kawo hukunci cikin sa na abu da yake halal da haram duk mai neman me halal me haram to alqur'ani yayi bayani wal hudud qur'ani yayi magana kan haddudi tilka hududullahi fala taqrabuha tilka hududullahi fala ta'taduha a iyakokin Allah ne kar ku tsallaka ai iyakance ma iya irin abin da zaka ci akwai haram an ce karka ci amma abin sha amma iyaka a matan da zaka aura amma iyaka a neman kuɗi da zaka yi amma iyakar kasuwanci a me zaka yi amma iyaka hatta magana an ja ma layi kan wasu kalamai da kalmomi shine alhudud dukkan rayuwar musulmi tana tafiya ƙarshen ƙarƙashin wululi dokoki ne na Allah in ka za karka yi kaza in ka za karka yi kaza Imam Hassan al-Basri yake cewa da aka ce tilka ayatul kitabil hakim hakama fihi bil adli wal ihsan wa ita'i lil qurba qur'ani cikin sa cike yake da hukunci da adalci cike yake da ihsani kuma cike yake da umarni wajen kyautatawa makusanta sannan kuma ya zo da hani an alfahasha'i wal munkari wal bagh game da alfahasha da kuma aikin munkar da kuma zalunci duk qur'ani ya zo ayi wadancan kar ayi wadannan wa akama fihi bil janna liman ata'a qur'ani ya zo da bayanin shiga aljanna ga wanda yayi wa Allah ta'ala da'a wa bin nar liman asahu ya zo da bayanin shiga wuta akan wanda yake wa Allah da'a subhanahu wataala shine tilka ayatul kitabil hakim sai Allah ta'ala yake cewa a kana linnasi ajaban a kana linnasi ajaban an auhaina an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إمام البقوي يا أمبر نتكين تفسير السوى سبب نزول هذه الآية أن الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a matsayin manzo qalil mushrikun sai mushrike suke cewa Allahu a'azam min an yakuna rasul rasuluhu bashar ai Allah ya girma akan ya aiko mutum Allah ya yi girman da ba zai aiko mutum a matsayin manzo ba ai sai dai mala'ika sai dai kaza sai dai kaza to sai Allah ke cewa kana linnasi ajaban shin yanzu waɗancan mutane kafirai mushrikai har abin ya zame musu abin ban mamaki ne abin ya zama abin mamaki gare su an auhayna ila rajulin minhum dan Allah ta'ala yayi wa wani mutum wahayi daga cikin su rajulun minhum shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya yi wa annabi Muhammadu wahayi ya zama manzo sai hakan ya zama abin mamaki bayan shi manzon daga cikinsu ya fito amma sai suke mamaki cewa ta ya za a yi ya zama manzon Allah jakadan Allah a bayan ƙasa ai a'alamahu ma'at taqwif ko manzon ya zo iya karantar da su dokokin Allah li yu'allimuhumul kitaba wal hikima iya karantar da su ayoyin Allah da hikimomi wannan zai zama abin mamaki an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas yayi wa mutane gargadi kada ku yi kaza akwai bishin Allah ku yi kaza akwai rahamar Allah wa bashiril ladina amanu kuma shi wannan manzo iyayi wa masu imani cikin su albishir yayi musu albishir cewa in kun bi Allah kun kai rayuwar karshe akwai kaza akwai kaza na alkhairi akwai aljanna akwai rahama kuma yake cewa da su anna lahum qadama sidqin inda rabbihim su waɗannan masu imani din idan har sun bi Allah da gaske sun tsaya kan imani suna da wani alƙawari da Allah ya musu na ƙada masu da ƙeni wanda malaman tafsiri sun samu ƙara juna ilimi game da wannan kalma abdullahi ɗan abbas ya ce ƙada masu da ƙeni na ajiran hasana suna da kyakkyawan sakamako bi ma kaddamu min amali cin abin da suka gabatar na ayyukansu wannan fasara ɗan abbas kenan kan ƙada masu da ƙeni inda rabbi duk mai imani Allah ya ce a masa albishir duk abin da kai ba faduwa ba taɗewa akwai lada cikakke daga Allah subhanahu wataala tunda shi ne mai bada lada ba mai ba da lada ba mai azantarwa idan ba Allah to kai mai imani Allah ya ce manzo ya ma albishi in kai aiki na kwarai na gargari to Allah ya ajiye ma ladan ka cikakke a gunsa za ka same shi a ranar alkiyama ba gara ba zago wannan shine fasar dan Abbas kuma babu abin da ya kai lada daraja a gobe alkiyama yasa duk harkar dukiya a duniya za a yi a gama ta yasa manzon Allah yake cewa duk wanda yake da matsala ma'ala ya zalunci dan uwansa a duniya to manzon Allah ya ce wallahi tun kafin mutuwa ta zo masa ya nemi su daidaita ko ya biya shi kayansa ko ya yadda masa ya ce amma idan an je gaban Allah da zaluntar da kai wa ɗan uwanka na dukiya a duniya to a lahira fa ba da dukiya za a biya ba da lada na sallah ko azumi ko zakka ko biyayya ga mahaifa ko hidimar iyali da su za a ɗauka a biya zaluncin da kai a duniya ta ga hasara ta kai hasara shi ne manzan Allah ke ko san tafaɗe sahabai suka ce manzan Allah wanda ba shi da dukiya mana wanda ba shi da kuɗi sai ce a'a tababbe shine wanda ya je gaban Allah subhanahu wataala da azumi da da sallah da zakka da kaza da kaza da kaza duk ya je gaban Allah da talin tarin ayyuka na lada amma a duniya wa kadisha ta mahaza wa qadha haza wa akala mal haza wa safaka dama haza ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya ci dukiyar wannan ya zubda jinin wannan ya yi kaza akan wannan sai mazala ce fa yi uqadu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi ya zagiwa ne ya ci mai mutunci to an je lahira sai Allah ce a dauko ladansa a biya bashi ya ci kudin wannan ya ki biya shi ya mutu sai Allah ce a ebo ladansa a biya shi ya ci wa wani mutunci yayi mai kaza yayi mai kaza ko bai yafe masa ba sai Allah ce a ebo ladansa a biya manzon Allah ce idan ladansa kaf ya kare an biya bashi kuma waɗanda ya zalinta ko ya zaga ko ya ci duke su wasu ƙari ba sai maza lati ta su kuma ji a dinga ebo zunubansu ana lamta masa sai ta yi ziyo in ji maza sai aji ba shi a wuta to wannan shi ne irin abin da zai faru a lahira to su masu imani allah ya ce a musu albishir ladansu in sun yi dan allah kuma sun yi mutaba'ar manzan allah cikin aikinsu to anna lahum qadama sirqin ai anna lahum ajran hasana suna da ladan su kyakkyawa da Allah ya tayar musu Allah ya samu ne wa ruya an abi talha akwai wata ruwayan daga abu talha yake cewa huwa sa'ada fi darai duk wanda Allah ya ce iya da imani a masa albishir anna lahum qadama sidqin to abi talha yake cewa iya da sa'ada iya da cin nasara a rayuwar duniya da lahira zaid bin aslam yake ce huwa shafa'atu rasul sallallahu alaihi wasallam kada masiriki inda rabbihim shine ceton manzon Allah da zai musu a gobe alkiyama malan aka yake cewa anna lahum qadama sidiqin ay maqamu sidiqin la zawala la suna da tabbataccen guntsayewa a lahira ba zabi kafa ba wahala ba tashin hankali ma'ana shine aljanna wakila manzilatu rafi'a suna da wani matsayi mai girma shine qadama sidiqin duk wannan kokarin malaman tafsiri ne wajen matso da wannan kalma a fahimce ta anna lahum qadama sidqin inda rabbihim suna da wani alkhairin da babu misalin sa har in sun tsaya kan imani da ikhlasi da mutaba'ar sunna an ce qadama sidqin udifa alqadam ila sidq an yi idafar qadam zuwa ga sidq na atli kamar masjid jami' ko wahabbal hasib duk na'at ne da man'ut an fahimta kamar siffa ce da abin da ake siffantawa suna da lada suna da tabbataccen matsayi a gun Allah sai Allah ta'ala ke cewa qalil kafiruna su kafirai suka ce inna haza shi wannan lasahirun mubin an karanta lasahirun mubin bi isbatil alif wajen tabbatar da alif ibn kasir al-makki da mutanen kufa sun karanta la sahirun mubin suna nufin manzon Allah kenan ai manzon Allah masihirci ne sahir ismu fa'il su ko mutanen basra da nafi'ul madani da abdullahi bin amir shami sun karanta lasihirin mubin bi ghairi alif ya'anuna alquran suna nufin alqurani kenan inna hadha lasihrun mubin ai wannan alqurani ai sihiri ne sihiri ne mabayyani ai ba wahayi bane inna hadha lasahirun mubin suna nufin manzon Allah kenan ai manzon Allah masihirci ne me me bayan me yin sihiri a bayyane ba ma a koyi ba wal iyad billah wannan kalma ce kabburat kalimatan takhruj min afwahihim kalma ce wanda ta yi girma amma tana fitowa daga bakunan sun yi qulun illa kadiba baɗa da suke ƙarya suke qur'ani ba sihiri bane manzon Allah ba mai tsafi bane manzan Allah ya Allah ta'ala ke cewa ma allamnahu sha'ira wa man bagila shi qur'ani kuma Allah ya ce wala bi qawli kahin ba magana boka bace ba tsafi bane qur'ani sauƙaƙƙen littafi daga Allah subhanahu wataala na'am aya ta gaba إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الله تعالى ربكم cewa shi ubangijinku rabbu shine alkhaliq mahalici mahalicinku shine Allah Allah kuma alma'bud kenan mahalicinku shine abin bauta gare shi yasa suke cewa duk wanda bai halitta to ko bai ce da ya masa bauta ba tunda Allah ya ce rabbakum Allah mahalicinku shine abin bautar ku ba ma ku ba allazi khalaqa samawati wal arda wanda Allah shine halicci sammai da kuma kasai gaba daya la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nas kuma halittar sammai da kasai ta fi girma akan halittar ku ƴaƴan adam ji Allah to ba ma kai ba duk abin da idan ka zai iya nuna ma a wannan duniya to Allah ne halicci shi da kuma abin da idan ka ma ba zai iya gani ba akwai da idan ka a yanzu bai isa ga shi ba idan ka yanzu ba zai ga al'arshi ba ba zai ga kursiyu ba ba zai ga wuta ba ba zai ga aljanna ba ba zai ga mala'ika ba idan ka kafasitin sa ba zai gamsu yanzu ba kuma Allah ne halicci shi malamai suna cewa ita wannan duniya da muke ganin ta to inda muke rayuwa mutane suke rayuwa tsibiri ne haka amma ruwa ya fi yawa a duniya gaba daya tsakaninmu da sama sama ta ɗaya akwai tafiye shekara 500 kuma tafiya hawa'iyya kamar tafiyar jirgin sama a sama to daga sama kafin mutum ya zo dandanin ƙasa sai ya yi tafiye shekara 500 daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu haka ta biyu zuwa ta uku haka ƙasa ma haka ne ita ma riɓi-riɓi bakwai ce amma da mu ɗin da sammai bakwai duka da kasai bakwai an ce in an dunkula su an sa su akan kursiyun Allah tamkar ka dora yar wannan abun akan wannan tebur bai san ma an sa ba in ka dau kursiyun da duk abin da ke cikin sa na sammai da kasai da mu idan ka jefa shi kan al'arshin Allah to shi kuma tamkar ka dau kobo ka jefa shi a jeji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yasa Allah ya ce la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas yasa manzon Allah ya je Isra'ila giraji sai Allah ta'ala yake cewa haƙiƙa mun nuna masa ayoyi mu manya manya laqad ra'a min ayati rabbil kubra haƙiƙa Allah ya nuna masa ayoyi manya manya domin manzon Allah ya ga wuta ya ga aljanna ya ga jibril ya ga abubuwa da yawa a wannan tafiya wanda a yanzu kai idan ka bai isa ga su ba to Allah shine wannan bayan ya halicce kuma ya halicci duk abin da ka sani da ma abin da baka sani ba to tunda yayi wannan kuma shine ya cancanci abota masu inna rabbakum allahu alladhi khalaqakum alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam wanda ya halicci sammai da ƙasai cikin kwanaki shida summa stawa ala al-arsh sannan kuma Allah ya daidaito kan al-arshin sa yudabbiru al'amra wanda Allah shi ne ke gudanar da al'amura a yi dare gari ya waye a yi rana a yi yammaci a yi kaza a yi kaza gari ya waye asabar ta zo ladi litinin talata laraba a zo har juma'a wata ya kare a yi shekara a yi kaza a yi kaza wane mutu a haifi wane wane kare wane tashi wane yi kaza wane yi kaza shine tadbirul umur wannan aikin Allah ne kuma dole abin da Allah ya kaddara na gudanarwa dole sai ka ji ko ya same ka dan adam wani zai fita daga gida amma wannan fitar ita ce ta ƙarshe a rayuwarsa da ya san fitar ƙarshe ce ba zai fita ba amma sai dai a dawo daga gawar shi gida wata gawar ma ba za ta dawo gida ba zai da abin da ta daga can kawai kaga wannan tadabirul umur na Allah ya hauka shi kuna zaune da mutum koje ban tsallaka titi nan kafin ya tsallaka wani abin hawa ya bige shi da ya san zai bige shi ba zai je ba to wannan shine tadbirul umur na Allah ala khalqihi in Allah ya tsara abu kaza a kan wallahi zai yawo baka isa ka hana kanka ba ballanta na wani kare ka to kowa ya yarda da wannan juya rayuwar da al'amuran gaba da iya ga Allah in ka ga wane ya zama to wallahi Allah ne ya so ba shi bane in ka ga wane bai zama ba gazawarsa ba ne Allah ne bai so ba kowa in ya ɗau wannan sai inganta tauhidinsa kawai Allah shi ne mai gudanarwa shi ne Allah ta'ala yake cewa gudanar da al'amuran bayan duka suna gare shi yi da am ma min shafi'in illa min ba da izini ba wani wanda ya isa ya ceto sai dai in Allah ya baki izini ba mai ceto ma ɗin nafiya ce ta kone duk ceton da za a yi sai Allah ce amma sai shi in Allah ya ba da izini za a yi ceto in Allah bai ba da izini ba ba za a yi ceto ba to ina masu cewa za su yi su mugalin alahira akwai wani zai zo da gari da aljihu dubu saba'in a cikin gari ɗin zai dinga iban ya nasa ya nasa iya sawa a gari sai ya gudu sai ji aljanna ya sai sake dawowa kaga wannan ai wasan kwaikwayo ne wannan wasan kwaikwayo ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kita za a tashe ku hufatan qurratun hurlan za a tashe ku ba ta kalma ba ta fati lokar ku ta kaciya ta dawo haka kowa zai tashi na na Aisha take cewa ya Rasulullah ya kuma za a yi game da kunya tsakanin mata da maza za a yi wannan rayuwa kowa tsirara sai manzo Allah ke cewa na Aisha kina kwatanta abin da a duniya ne amma li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughli wujuhun yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira Allah ya samu ne wa wujuhun yawma idhin alha ghabara Allah ya samu mu bane rana alkiyama da Allah ce yawma firul mabni akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bai magana ta kare sai manzo Allah ke ce in dai ana cewa kunya ga mace ga namiji ai duniya ce amma a lahira ba wannan magana kowa ta kansa yake ina ainal mafar ainal mafar Allah ya kai mu wannan ranar imani Allah ya samu da cin yanto bayinsa to saboda Allah ta'ala yake cewa shi ubangijin nan to shine yace ba wanda za a ce ta sai da izininsa kullun idan irin wannan misalin ya zo mu ɗau misalin da za mu fi ganewa ai dun nan muna hudda da makaranti in baka cikin tsarin malamin makaranta kana cikin iyaye dole akwai ɗanka a makaranta za ka je tare iyayen yara da sauransu to idan makaranta ta tsara irin taron yaye ɗalibai ko musabaka ko wani abu daban ai domin karamci sai a ce wane wane kai za ka ba wa ɗan ka za ka ba kyauta alhaji wane ko wani rabul wane ko mai sarauta wane idan ka zo kai ne za ka ba wa 'yan layi ka za kyauta wanda zai mai 'yan layi ka za kyauta to shi honorable wanda zai zo a kirawo shi ya leƙa waɗanda suka cancanci ba da kyauta ya isa ya soke sunan wani a cikinsu ya ce zai rubuta nasa an fahimta bai isa ba to saboda haka in ceto za a yi a lahira list ne allah zai ce abin mai cuta wane wane wane allah ya ma karamci kai ka je ka cece su baka yi suka ƙara ba suka rage ba to kaga yan sun mugar ƙarya suke yi yau ƙarya suke yi bayan da za a yi ta faru a lahira rigar ma takalmi ma babu a lahira ba da zana wata gari babu manzana ce kowa tsirara zai tashi saboda ka duk wannan tatsuniya ce da irin abin da ake mamaye hankulan wa'ansu a da ana tafiya da su akwai wani malami ba har yanzu ya garin nan Allah ta'ala ya kara masa lafiya yace wata rana tun da tun kafin izala ta fara cara sosai akwai irin wannan da aka taba gayyato shi wannan gari ya zo daga can wata ƙasa ya zo to ya zo iya sai an taru a wani gu da aka taru shi kuma zuwansa ke nan gun shi kuma mutumin sai ya ce daga nan ya ɗaga hannunsa kamar ni ɗin nan ya ce daga nan zuwa nan dama da ne duk na gafarta musu duk yan aljanna ne ya ce kuma lan shigowarsa ke nan gun ya ce a wallahi ka yi sa'a wallahi ka yi sa'a kana zuwa an ce an gafarta Allah ta masa murna ya ce wallahi a wannan garin aka wannan kuma a lokacin duk an yadda haka ne duk an yadda ba mai gafara in ba Allah ba ba mai yadda ka san ba mai ɗaukar rai in ba Allah ba wallahi ba mai baka lada ko zurbi in ba Allah ba ba wanda zai azabtar da kai da wutar jahannama in ba Allah ba ba wanda zai saka aljanna in ba Allah ba kai kokarin tabbatar da wani a zuciyarka shi malami ko jagora dan haska fitila ne ina ne zaka sa kafarka a haska ba ina ne daidai ina na bai ba daidai ba wannan shi ke a shi ne aikin malamai in alaika ilal balad haka Allah ya faɗa wa manzon Allah kai kanka isarwa ce aikin ka shi yasa a wani wuce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hatta kai din baka isa ka shirye da wanda kake so ba shiriyar tana gun Allah an fahimta manzon Allah akwai lokacin da Allah ke faɗa masa wannan to ina kuma ga wani wanda ba shi ba da zai ce zai gafarta ma zai saka aljanna zai dauke ka daga fagen alkiyama ya gudu da kai ya je saka aljanna ya dawo kaga ya rena ma hankali wannan bai san alkurani bai san ma Allah ba wannan iya wasa ma da Allah ke Qur'ani yake cewa ma min shafi'in illa min ba'di izni ba wanda yake cici wani alahira sai dai in Allah ta'ala ne ba shi izini zalikumullahu rabbukum wannan shine ubangijinku fa'abudu ku bauta masa shi kadai sai Allah ce afala tadhakkarun shin ba za ku wakanta bane duk abinda qur'ani zo muku da shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi ba za ku azantu ba qur'ani ba zai zama muku wa'azi ba ba zai zame muku dalilin da za ku bi Allah shi kadai ba ba zai zame muku dalilin da za ku bi manzon Allah shi kadai ba shine afala tadhakkarun na'am aya ta gaba
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون كافنا شن آية دمك صلقونا لألاك شمامين شفي لا يبالي عزي akwai wani kafiri da ke ci masa annadur bin al-haris an ce wannan aya ta sauka game da radi zuwa gare shi fa innahu kana yaqul iya cewa idza kana yawm al-qiyama idan ranar al-qiyama tayi tashfa'ani lata wal uzza wai yake cewa da lata da uzza ne za su cice shi wai tunda Allah ya ce akwai wuta akwai aljanna to shi da latansa da uzansa su ne za su cice shi sai Allah ya ce to ma min shafi'in illa min ba'di izni ba wani wanda zai ceto a gun Allah sai Allah ya baki izini an fahimta to sai Allah kita ilaihi marji'ukum jami'a shi Allah din ubangijin ku abin bauta gare ku to shine yace makomar ku gaba ɗaya tana wuri kowa zai ya gama ya tattare kuma zuwa ga dama minallahi ne ila Allah daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma shine fassarar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan an fahimta shine ilaihi marji'ukum jami'a gaba ɗayanku Allah gare shi zama kowa kuma Allah mai hukunci ne da gaskiya mai hukunci ne da adalci Allah baya zalunci bai da zalunci ba to kaga in ka san gun Allah zaka koma kuma Allah bai da zalunci ba to ka guje zalunci a duniya a gaban Allah babu sanayya a gaban Allah babu ciwa-ciwa a gaban Allah ba wani abu da za a kurmushe a danne kamar irin yadda yake faruwa a duniya ta ba zai yi ba shi yasa Allah idan iya magana tsayuwa a gabansa ko magana alkiyama to magana ce ke da zafi domin ku kusancewa a gaban Allah babu wasa qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidqu da yake magana game da alkiyama sai ce a wannan ranar ta alkiyama to gaskiya za ta amfani masu ita kaga in mun dau mafhumul mukhalafa waɗanda ba su da gaskiyar ba za su amfani gaskiyar ba an fahimta saboda ka mu yi ƙoƙarin tabbatar da cewa mun yi wa Allah ta'ala abin da yake so wajen binsa da bauta masa da yawa manzon sada kusa kuranmu mu dinga neman gafararsa da fiyarsa amma Allah ba abin da za ka je gabansa ka tsira matuƙar ka je ba tauhidi ba bin suna labar tsira ba shi yasa ya ce ilaihi marji'ukum jami'a da mutumin kirkin da mutumin banzan makoma su zuwa ga Allah da muminin da fajirin da musulmin da kafirin da wanda zai bin da wanda zai kibin da wanda zai kuya yi laifi da wanda zai bayyana laifinsa Allah da ya ce ilaihi marji'ukum jami'a duk makomar ku gaba ɗaya tana ga Allah kuma sai ya ce wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah gaskiya ne ba ba ya ce da wuta ba ba ya ce da aljanna ba to gaske ne babu shakka wa'adan lahi haƙa ya ce za a tsayu a ƙiyama tsayuwar shekara dubu hamsin wallahi gaske ne ya ce akwai siraɗi sai an hau wallahi gaske ne ya ce akwai mala'iku ya ce wuta tana yunkuri kamar za ta ɓalle ta zo ta ebo an su tun kafin an yi tsadi wallahi gaske ne duk abin da Allah ya faɗa wa ƙorani wallahi gaske shi ne wa'adin lahi haka ya ce akwai wuta kaza kaza kaza masu laifi kaza ga wutarsu ‘yan kaza kaza ga wutarsu ‘yan kaza kaza ga wutarsu masu ɗa'an Allah ga aljannarsu ga aljannarsu ga aljannarsu to wallahi gaske ne ba wasa a wani shi ya sa sai na abokan asaddiqul akbar an ce akwai rana ɗaya manzan Allah sai dai mai albihir da aljanna sau takwas a rana ɗaya shi kadai manzan Allah yake cewa ƙofar aljanna ma aljanna ta da ƙofofi guda takwas ne ya ce ƙofa kaza ta aljanna irin bayan Allah masu kalar aiki kaza su za su gata wannan ƙofa ƙofa kaza bayan Allah masu aiki kaza na alƙairi su za su fita ta wannan ƙofa manzan Allah duk ya musu bayani sai sai na abokan ce ya rasu Allah yanzu a samu mutum ɗaya da ya cancanci bi ta kowace ƙofar aljanna sai ce an tabe mu kai abubakar gana cikinsu in ma ba kowa to kai kakar canja kowace ƙofar zaka yi ga aljanna duk inda ka je ka dace da kuma zaka yi shiga haka maza Allah ya faɗa sai na abokan radiyallahu anhu an fahimta to shine wa'adallahi haqqa in dai Allah ya ce da abu kaza wallahi gaskiya ne yawa karin mu yadda da wannan duniya ta gune da ka san wasa ke yasa kullum Allah yake misalta duniya kamar wasa kamar saukar ruwan sama a yi shuka ya girma ya nuna a girbe a share ka jibin ka gaba kowa to Allah ya sha misalta duniya da wannan ya ce wasa ne ya ce wargi ne kamar yara suna wasa a ce ga ga sarki ga waye ga waye kuma an jima kowa ya tafi gidansu haka ne har shugaban kasa ma suna yi ko a yi gida a zo a kewaye a yi gida na kasa ko na kara can kuma zo a rushe a dabi to ita duniyar haka take yadda ka san yara za su yi wasa su tashi to wani haka duniya take ba za ka raba ta da wannan da kanka yanzu a shimfiɗar karatun nan mun ce akwai bara wanda muna tare da su a mai wasa ba inda za ka je ka su an rufe shafin su an gaba kai ko ni akwai yiwuwar kai ma baɗi yanzu a ce ba kanan ba duk abin da kai kuma in dai dan wannan duniyar ne ka riga ka sallame ya sallame ka me za ka je ka samu abun Allah shine wa'adan lahi haka abin da ya ce masu aikin alkhairi suna da matsayi a gosa to gaske ne mutanen banza suna da matsayi irin nasu a gosa gaske ne mazinata kaza masu luwaɗi kaza barayi kaza azzalimai kaza wallahi gaske ne wa'adan lahi haqqa haka Allah ya ce alƙawarin Allah gaske ne babu musu matsafa masu shirka masu ta'ammali da bokaye ga matsayinsu abin Allah gaske ne ka sa wannan a zuciyarka barayi da masu ha'inci da Allah ya ce ga makomarsu ga hisabinsu gaske ne kai da kake ƙoƙarin kiyayewa ba gidanci ba ne ba rashin wayewa ba ne tsoron Allah ne da kuma fahimtar wahayin alkur'ani da kuma fahimtar irin sakon da ƙur'ani yake zuwa da shi to shi ne yake sa kake bi in ka ɗauko kuɗinka ka ciyar ba don baka so bane wa'adan layi haƙa kasan Allah ya ce zai linka ma wannan alƙawarin gaske ne duk wanda ya ciyar ya bayar Allah ce zai linka masa linkin baliki wanda ya ɗauko ya bayar da imani wannan alƙawarin zai tabbatu a kansa gaske ne wanda ya kankame zai yi nadama kuma gaske ne wa'adan lahi haƙa alƙawarin Allah gaske ne ya uwa sai Allah ta'ala ki ta innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu kuma Allah shine ke kirkirar halitta da can ba kowa hal ata'ala al-insani inu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura a lokacin akwai lokacin da annabi adamu ma baya nan ba a ma yi shi ba kowa daga Allah sai ikonsa ba kowa duniya lam yakun shay'an madhkura ba wani ɗan adam da zaka ambace ka cewa ne babu shi a duniya to Allah ya zo ya yi mu ya yi ya yi ya yi wa bassa minu ma rijalin kasiran wani sa'a duk ga sunan zuriyarsa ne muka fito kuma za mu koma ɗaya bayan ɗaya kama ba da akun ta'udu inda kuka zo duniya ɗaya bayan ɗaya ka za ku koma ji Allah ba wanda zai saura a wannan duniya kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da kake gani a duniya sun kana mai karasa wa inna da ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza Allah ya ce duk abin da ke wannan duniyar sai mai da shi bola juci abin da kake mutuwa a kansa kake saban Allah kake shirka kake tsafi kake ƙarya kake ha'inci sai ya zama bola inji Allah bola juji ba ne kula kuma duk abin da kai akwai hisabi a gaban Allah subhanahu yasa wani yake cewa in dai kana fahimtar abin da Allah yake faɗa a duniya ba wai ka ɓata da Allah ba da ɗan uwanka musulmi ma duniya ba ta kai ka ɓata da shi ba wallahi ba ta kai ba ba ma Allah mahalicci ba ka saɓe shi kai abin da baya so a'a ɗan uwanka musulmi in dai duniya ce wallahi ba ta kai ku saba da shi ba in dai kana fahimtar yaren Qur'ani da Allah yake faɗa a kan duniya ilaihi marji'ukum jami'a wa'adan lahi haqqa innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu qur'ani yake cewa Allah shine ke kagar halitta kuma sannan gare shi zata koma li yajzi alladhina amanu wa amilus salihat domin wannan namu ta'alici ya alice mu za mu rayu ya dora mana takalifat abu kaza halal abu kaza haram abu kaza daidai abu kaza ba daidai ba dan me Allah ya mana wannan li yajzi alladhina amanu wa amilus salihat bil qist domin in mun ji alkiyama Allah ya hisabi wa waɗanda suka aikata aiki na ƙwari da adalci wallazi na kafaru su kuma kafirai da hum sharabu min hamim suna da abin sha na tafashashen ruwa shine hamim ruwan da tafasasa ta kai iyaka wa azabun alim kuma suna da azaba mai radadi sai Allah ce bima kalu yakfurun sanadiyar irin butulcin da suka yi wa Allah su wancan sun yi da'a sun bi Allah Allah ya ce ga matsayinsu waɗannan kuma sun yi wa Allah butulci Allah ya ce ga matsayinsu wa'adallahi haqa kuma gaske ne gaske ne gaske ne babu su a wannan saboda wanda zai halaka ya halaka da dalili wanda zai rayu rayu da dalili li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man haya an bayyana amma duniyar nan tana halaka da al'umma da wayewa dan takaitaccen misali abin da ya faru wata uku zuwa yanzu harkar hada-hada canjin kudin da ya faru da yawan mutane sun ki Allah sun ki gaskiya kan suna cinikin kudi da kudi suna cin riba kuma Allah ya ce ga matsayin masu wannan kuma an karanta sun ji kuma sun ki su daina wa da lahi haka alƙawarin Allah gaskiya ne za su je gunda babu musu alaysa haza alaysa haza lil haqq za a je gun da Allah da ce to wannan din ma ba gaske bane ai a duniya ku ce ba gaske bane ko in an je zai nuna wuta ce wannan ma ba gaske bace dolan ka ka tabbatar da gaske Allah ta'ala ya samu dace yau ne farkon wannan tafsiri na azumi za mu samu matsaya ne insha Allah kuma Allah ya mana arzikin halattar wa daga cikin uwa kamar shugaba na majalisai gaba daya da juma'a zuwa nan kuma uba gare mu wanda yake jigo ne a wannan tafiya alhaji salisu muhammad na mai zare yana nan da kuma shugaba na kamar salawati da jirabi muhammad dan juma'a yana nan da sauran yan uwa yan midiya sauran al'umma da dama suna nan muna karatu mako mako da su allah ta yi wa kowa albarka da kuma ma'aikacin midiya na gidan rediyon gombe alhaji musa dage shi ma muna tare da shi da kuma ɗaya daga cikin limamanmu wanda wannan tafiya gaba ɗaya a wuyan mu take da su a sheik alhafiz jamilu bakwai muna tare da shi shi ma iya da tafsiri yau amma ya ɗaga ya ce za a buɗe wannan da shi shi zai ci gaba da nasa gobe in allah ya kai mu to muna yi wa kowa da kowa fatan alheri wanda inda muka fara wannan karatu allah ya sa mu gama shi lafiya dukkan ladan da ake samu a irin wannan gurin bi allah ta'ala ya sa da mu a ciki muna yi wa alaramanmu addu'an Allah ta'ala ya kara masa lafiya da mu da shi gaba daya zan nemi shi alarama malam jamilu wasu da zo idan mana kalmomi guda biyu wai ala da karshe idan da takarda sai mu karanta kuma sai mu addu'a insha Allah shek bismillah ya tafaddal mashkura da cikin ɗan goyin su mu na takarda Allah ya